bismillah ar-rahman ar-rahim alhamdulillah sai muna maka barka da zuwa yan uwa wannan duka halittu na karatu da wuri
gashi lokaci ya yi fatiya ma akwai laifin fati kafin da ya karfa ikinan sarrafa da musamman da sarrafa da zina ma tsarin a wajen al-maqdubi alaihim wa rabbal اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراط المستقيم وعلى آله أقرب إلى آله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu mai sanarwa Allah ya saka dawa da mu a wannan mazauni mai albarka zawiyar Maulana Shehu Salahuddin yau 22 ga watan Yuni mai lafiya 2008 wanda ya daidai da 19 ga watan Jumada Sani Hijira 1429 domin sauraron fassarar diwani daga bakin malamin Malam Shehu Mansur duk wanda yake da tambaya a duk inda yake yana iya tuntuɓar mali.
Ishe Ibrahim, wa sittu bi rabbin jadali bil lada'ifi wa bil Mustafa al-Muqtar ayn al-ma'arif. To wannan ayn al-ma'arif anan ne muka ce Jawharatul Kamali ta shigo. Dan uwa muna cika alƙawarin da muka ɗauka ne kuma da abin da muka faɗi kar ya zama mun saba. mun faɗi cewa littafin shi ibrahim ɗaya in mutum ya san shi zai iya karanta littafi arba'in wanda ba a koya mai ba wannan an tara mala'iku da aljanu da mutane za mu faɗi wannan ba na shakka to sannan yan uwa muna nan cewa mai zama sallallahu alaihi shi ne wato wanda ya fasa duhun rashi ya tabbatar da hasken akwai shi ne farkon wanda i gangaro daga Allah tabaraka wa ta'ala babu wasu da ba dalili manzo Allah shi ne samuwar da ta kwararo a bisa daidai kun mukawwanat shi ne ma'anar fa innahu lafazartu hadhal kauni in za ka shuka dole sai ka sa iri sannan shukar za ta tsiro to annabi shi ne irin da Allah ya zubo kauni suka tsiro bayyana annabi ita ta tabbata ta bayyanar da alƙalamul ala sannan kursi sannan al'arshi sannan duk abin da ya gudana cikin halitta sallallahu alaihi wasallam shine yake faɗi ana min Allah wal mu'minuna minni ni daga Allah nake dukkan mu'minai kuma daga ni suke shine shi Ibrahim yake huwa al-abdu haqqan wala ana mu'abidu annabi shine bawan Allah na gaske dukkan halitta bayan annabi to ko da haka ya zo cikin hadisi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi ya ce awwalu ma khalaqa Allah ruha nabika ya jabir farkon abin da Allah ya fara halitta ruhin annabinka ne ya jabiru abin da annabi ya masa ke sannan Allah tabaraka ta'ala ya faɗi fa ya sawaituhu wa nafaqtu fihi min ruhi san wannan يسمى عنان فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين إبراهيم رضي الله تعالى عنه Allah ta kawo masa da alkhairi shi ne wanda yake da mabuɗin halar ihsani kuma duk mutumin da ya ma aiki yana so ya ga ka karɓi aikin hannu biyu da yawa maganar da muke yanwa Allahu alam rashin damuwa da abin da shehu ya zo da shi ne ake gani kamar muna faɗin wani abu daban bako ko kuwa wata manufa ce Allahu alam mun batta ga Allah amma dai waɗannan abubuwa ne wanda yake tabbatattu cikin littattafan shi Ibrahim fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqaulahu sajidin na bakku da aiki to sannan daga wannan sirri mai girma mai ban mamaki maulan mu shauci jihar jallawa ne yake cewa Allahumma salli wa sallim ala ainin rahmatin rabbaniyyati saboda wannan abin da na faɗi din Allahumma salli wa sallim ala ainin rahmatin rabbaniyyati Allah na roke ka bi jami'a asma'ikal husna kullu ma alimtu min ma alam alam na roƙe ka da sunanka baki daya wanda na sani da wanda ban sani ba salli ka kwararo dukkan ilmai da asirai da hasake wanda suke cikin halaran nasu to a cikin nafsun annabi ka kwararo dukkan ilmai da hasake da ilmai sirai wanda suke cikin halaran malakutun ka cikin ainihin kalbin annabi muhammad ka kwararo dukkan ilmai da asirai da hasake waɗanda suke cikin jabarutun ka a cikin ainihin hankalin annabi muhammad ka kwararo dukkan ilmai da hasashe da asirai wanda suke cikin lahutunka a cikin ruhin annabi Muhammad ka kwararo dukkan ilmai da asirai da hasashe wanda suke cikin hahutu cikin asirin annabi Muhammad shine salli wa sallim ka amintar da shi daga barin rushewa ko tsagewa ko narkewa wanda ka zuba wanda kan magana da dauka ko karfafa shi da zuwa da dauka menene dalilin da za ka wato fa'ida ashe Allah rahmat wa Allah hajja hududi sai sai di Allah ta fata kaje ne da tabarar rahmaniya rahmaniya Allah ta da ta fara idan da rahmat zuwa ga rahmaniya Allah ta Allah ce ta tabaraku kuma da nafsin rahmat wani ma sun kawo an ina ban amma ba ba wai ba ka je ka tafsiri ko ka ji bayani zaka gane wannan ba manufa ta aya je ka zikiri abin da nake nufi ke kataba rabbukum ala nafsi rahmata ayin da mutum rabbani yake man arnasahu fa kad arafa rabbahu kataba rabbukum ala nafsi rahmata na ban ma sauran bayani me dalili domin ko babu rabbu sai yana da marbubi dukkan rabbu marbubi ni an ce ne to wanda yake reno babu yanda za ce ga mai reno kuma babu abin da ke reno ya zama wasa kenan to sai zama wato ana danganta ita wannan martaba lazima tsakanin Allah da ita ce rahmaniya Allah tabaraka wa ta'ala ya girma da abin da baya tare da shi isa da ko kuma abin da yake manna da shi ke rabu da shi to daga nan abin da ya saura sai caccanzawa da juyawa da tajalliyat waɗanda muke su halku wani lokaci kuma mu mutu ya halku to anan ne wani bawan Allah ke kamar illa antum qartum antum ma bil wujudi wa azhartum aw sirru huwa suratu li jamalikum ma'nahu hadha antum kana al wujud bi kawnikum wa kawnihi qad kuntum to in baka gane wannan ba lura wannan hadisin da zan kawo wani bara da barza Allah yace mata ayyaka kana rabbuna qabla an yakhluqa samawati wal ard ayyuhu ubangijin ne ke kamun ya halitta samai da sai bakwai sai manzo Allah ce ka ma'in ma fauka wawa wa fauka ko bin magana tambaya eh kuran ya ce kai da ta ce haram kan ta sarfa ta sai yana ce haram makan da da kun shari'a ta kuma shari'a yi kan rabiye ne to ma ala faraki sai ala kun kan zama lam uwa fa'atu al uwa sai da shi ne wakka ba sun tabbatar a sani to kan ziyar su mai kama mutum Allah da ya kuda sauri yana da wani yana da nufi kuma yana da jibi wannan su ne kuma mana ya san karka sai ai da ruka fada mai sai kuma ba a wurin billahi sun ana da kora ya rubi kuma yana da nufi kuma yana da kuma shi da zai shi ya guda guda da sama cikin tafsirin sa Allah ba wuri sai abin da faru alif kuma gina arewa su guda da kuma ilimi da kuma irada da kuma kuda kan alihun mar'ini saddaka kan irada karda mukaddara fulani haka abin da ake to da shi ne wannan halar kuntar mutiya nan uratu an uwa daga nan ne ainihin wato radiye da nazari da zulmatul amal al zuwa rurul majali Allah tabaraka wa ta'ala kira zuri daga wannan akko halaka to halaka da ana cikin kalmar mutiya nan uratu an sai Allah ta'ala ku fakhalatu qalban kamar da Allah ya cewa a hadiya saburan zabi da baraba baki to a nan baka kana da waliya nan ya hadiya to daga nan ayi dukkan su gobe da su ne sai amma ba ba wannan mutum a cikin waliya ne mun dake kadidu a cikin waliya shine fadidu mun shine nan ba mu ibn sai ne su waliya to da kai tanazzu ba halar kullu nabi ya kulli hakka to an ya kawai in tani daran harar sarwa da hana adam amma tafiya da ba da haɗe ne shi ne kar annabi ta mun har tarbawa a dace ba Allah sai ya roƙi Allah ya san Allah bawa nada da ya tsiri da rabar da shi da ya abu ka kiyaye shi alfarma ka kuma ya dan kuma da su baka shi dan ya faɗi wannan yana dawowa sai ya da zakuna raba na mashi kuma da ka san shi ya koma riya shi sai sai wani ba wannan naka bane da zai ka kiyaye sannan ce shi to a race ta an da azarbin sallah dai ai an fura ba ta ne sai wata eh sai shi kenan na haka ba ni da mutu ya tara da rami in na bashi kuma ya aiki da yawa shi sai na ba dabbobi na mashi kuma ya tara to da haka sannan a tara da zuwa an yi wata da kuma ya gobi saboda ba wa mai haƙƙi haƙƙi kowane sunan na da haƙƙi yana da ma'anar shi mutum ɗin ma'anar shi ko kuma na shi ɗin ma'anar shi kaji ma'anar shi da ma'anar shi ɗin ko da zulu ko ya haɗa amma cikin wahidiyya duk suna dai ne babu wani makanta shi sannan shi ne ya rafa a rafa da yin ruhiyya ke a rafa ya sai na su sun san rai kan su kalkan ya kan fata da lafi kalkan sun fata da lafi ma bai kawai to shi ne ɗanɗin wannan ne to dan saraka ita wannan wani ruhiyya a nan ne dai ne ma rafa ta rafa السعدية يقول من أين الله جمعه السعدية يتعروا عليه إذا من يتبعك الله رماه وما من إبرا من ولكن الله رماه يقول مثلا هو الآن على ما عليك الله كلية يقول على درمي سيرو بشري يقول مع الأين الرمس رأيه بالله حج دنجا تقول رب ربنا kuro suna ne na martaba wasu cikin suna na baki da wanda dukkan salati bukatuwar rabita kuma kima saboda ne kamar yadda muka faɗa ajiyar ya zakar rabaniya sun aka shi danganta musu amma daga shi na rage wa zuwa baka fi ka wa zuwa baka ka rabu ala nafsira ko wa zuwa baka wannan ma da yana da yiro irin hadisi sauka wa zuwa baka ka a cikin ubangijin ka a cikin samuwar ka wani ne kuma shi mu adal azabi wa an kusi hatta bayyana da wannan wal haqu shi an sabi abu wanda la faɗa ne shi rabi abun da ni kan shi da shi an da arab ma ai ta rani ai kun rabbi shi ne ma'ana ka ta masulu bi an kun aruna arma bari alaikum bil mu'mina raufur rahim to Allah ka gaba maka bi akwai rahmat ijan rahmat ibadin to rana wata ce ta mutu inadiya ta bi akwai madadi akwai madawi madadi na zai kuma inadi madadi na zai shi wanda dukkan halitta Allah ka saka cikin manas manas wa rahmi wa tafsir ana fata kowane abu sannan kuma amma rahmar manin da rahmar wa mamman shi ma'anar wato fakarar mumini na rahma fakarar mai ciki to ta kare shi da rabi sai ganka da an yi wannan wato wato in Allah musallir ra'ayin rahmaci Allah sai sarati kai kalin shi fata hakikan rama duka zaɓin rama sannan shi wato rahmani hatsari an da su hannun kuyi ta tauriyar annan shi fi rahmani suna kanin alimu na rayu da alimu na rayu a wani nan sada a wani nan kasa sallallahu alaihi wasallam shi ke buɗe da dukkan alaƙarsu babu ba da mara albatan game da kowa shi to sai haka ne Allah ya cewa ma arsalna illa rahmatan lil alamin in ya mutu rabbiya wa ma aika wata dan rana duk kan sada alisanan sama da sarfayin da sun rana shi wata dukkan alkhairai alkuji da kan ma da buya da kuma da dukkan ma kuji ta barka shi ne kullu bakari Allah ya ta yi bada ma abla rahman aw yusu rahmatul awd bilu fi rabbillahi al-awdi mutlima tashmulu إلا ولا مصطفى عبد الذي يسره لكم وأتى فيها أرض لها يعلمها كل من يحلو فنلقي مثل ما ترك أيهما من العدل وأعمال ربك وإن نرجوك من يحلو ولا بد أن تكسرت أزفار الحكم يحلو لا أكرم الحد على دي خلق يسألوا حتى من كان كما تبرشت بعضه منه في خطرنا برغم أن هلك لا أجل بالحل الذي أشكي فإن توقفت لا أفعل فإن يدوان بك الذي كان دائما محل الجزاء ينظرون أنا من تتبع فريق وترى لي إيه ترى نفس الذي أفعل ولا يترى عن النور ما شاء الله أهم فأنت صاب لا تمرين أدم لا يدخل أنت كما نفعل نار ربي نفعل شمعل وجم ما فاتنا وقاله النبي الدم ورآل أن أجرت فأد أملوها مخلو أن وضع أدات أسلح يدو مجانا من دار كم كسوك أشدو إرسا فكذا جمع كبار سوك كرنسا فمن يبكر كبار سوك أطول ولا يبدا سكاك أرهن كدن قرد مجد shi ne ma'anar in ka shafi mai duhu ka kulle samu kwana da kanai zai amsa su fara a gaban ka zarfa da shi ana kai abin da yake na falar rahman ana ta kudana rahmanu sai a yi koma yau sun da ko ko ko na abu da an ta ku zuwa kuka ta suna na kuka cikin ayyukan mulki aure ce wato ko ka an marutu alam da shi ya tsara ku an da kuka sai ayi wato sarama na ta alam da kuka an ramu ta su ke kan ran ala da tabar da da ko a ko a ba ko cikin nan da kuma ne kun da kan shi a cikin irin wanda ake wanda ta ko shi din dudu ba duka illa wa al safa abdu yuhu mutawfi fasidatu فقل لها فقد كل من يحب فاتاها قد سمع الصفا باب العبد والاسم ان عبدك لله ما كان فيه فيه شيئا من الله فهو باب هل فلا وجه ابو ربو والله فاسد في الان في يسرى شنو دليل يا زلمه شيء انه شيء عنه to da an yi mai wahala ba wahala ta kakkan da shi ne da ka ga da ya da sai ya kashe da duk wani bayani sai Allah ya da na da kai ka abin da shi aka kana ta kana neman shi shi kan tsuguna ba da shi ne shi sallallahu alaihi wasallam wannan rama asalin da kai magana ba ta shi asalin rama dan shi kai ba ta bane hakika ne za ta rama ubai sai da ne rama ai sai ai jin kan ai lafiya ai wa daga ai wa ne ai ne aka ga ga da nuna mun da shi karuna na duka sai sai da ta rama ne annabi ko da da duk a cikin su ni ma Allah dauka kadar da ai jin kan saura sallallahu lafiya shi karuna to shi an ka ga shi ba shi ne sai ya lamara kullu duk wanda yake da wannan ba ya duk wanda yake da kan wannan ba kullum to sai da shi ma'anan aiwa da bani ha ta bani ya din nan dai dan da wata dalilin da rubangi da tsara wani shi mutum ne dukkan lamar da kasar da hukuncin da zai da abin da ya gama sai abin da ba shi ba Allah ka fara jin garka Allah haka dan da zuwa ga wannan wato halaba Allah saboda kamar da cewa rubuta da ita ce ne suna da ake da drama da da drama zuwa zata zuwa amaliya ko zuwa zuwa ga dabu uluhiyya kana zuwa ka dashi sai wa kurra baka kuma zuwa sai na rabban sai mun ko ka rabban sai ka ko shi ko da ban da ko annabi a wannan mun na ta a rinka karatun ba wa kurra fadila sai ka rabba annabi la bi bi ko sai yace da kaja kuma su da mun ko رب دينك أتشاءكم رسول أنفسهم على الله المؤمن المؤمن عند النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن أنا من يدير رب على الله أنت كنت تقول بنا فتقول وأنا جيت على حدث idan mutum ya lura da mutunci ya fahimci maka dora za su ainihin ramfaniya shi ne kuwa Allah abu wani ma'anta da ke da sunarin akawa su ta ainihin ramfaniya ba shi shi ma farin bayan da talata da ta illa mutum babu wani ɗin shi ma da alaƙar ma'aikata sai la yadda kamar rasulullah ila wata kuma su babu wanda yake shiga da sai a bisa kai san mai jin Allah kan kuma san ne to sannan da zo mai kuma in ba wannan dai kuma fata ci to ne sai yi ku disi a barko da kariya wa ta ce wata majara ne mun kullum ina ta wani bari fata ne mata da ni da ni injala Allah na da yake da girma da baya ta ta ta tun da malakuwa arwahu zuwa da zuwa malakuwa da zuwa da zuwa da za su ba ta hanyar babban duk a cikin yau sun tsaye ba kada ku kuma da har sai mun kofar kul in bi bula la ya tun da sai suna ni kuma da duk sai da ya fade wanda irin sa kadan sallallahu alaihi so wannan shi ne ai ba su ne ne wal ya ku kace wal ya ku ma'anar da mafi amma su kullu da ke tsara ku sama kuma duk sulayi ya ma'anar ya ku wato ya ce idan ya ku tsara muraya sun ya ku shi ne su sunnatu kuliya saboda saboda Allah hakke da duhu a shi daya kuma shi ya hada hakke da saboda da hakke Allah saboda hakke mutum ba saboda hakke shi kenan Muhammad hakke a tsarki kalku da duhu shi yasa Allah wa duhudan Allah idan Allah sai dubu ne in yana da Allah sai dubu nan sallallahu alaihi to shi ma'anan wannan sun da wato da alfishi da ciwon wani ya tsara bin lalai masu daura ku karbi labar karo ka wani allo ya da rubutu da dawada to shi ne sai yaro wanda aka fara cewa min ilahi sirrin wata jirgin shari'a shi shi ne da kura na Allah na hakika abun gara wa din maganar halitta wal hadda da ashiba shi hadratin Allah wa ta'ala hadratin Allah wa ta'ala domin ko ne da yake samu sai ka ga ki kada ni da ni sakatu sai ka ga wa fadin sirrin ne ne atini ba da har ashna in ka rabbi ha mutahmadla والجمسي إن كان جري ولا رسول الله عليه ما قال الله إنما أنا سر وأنا في الورقة تشير فيه الورقة إنما أبو بكر أبو بكر يشوف كيري ka dauka shi ne wannan ne kuma da wani kaje ka yayin da kana gida shi kana sai shi da kula ana ganin wannan ne shi mai ranar da wata da shi da murka wata shi da nan da na fata shi shi ruwa ina tsiri shi da kursiya lai sauraya shi ya fi makwabtana a tsarin abuwa mana gawa da kabar da kam ni ya fi su ba shi a lokacin da aka kuma shi wani ya kusa da kaji an ce za ku tafi nan sai ku a tura da daga yau da zulhu sun mun nan sallallahu alaihi wasallam shi ma shi nafsu ya duk wannan ya kusa nan ne gari in ka ji kiran mun da ku alhalin samuwar arba shi ne ainihin kamar arshi da Allah ya fara fara arba Allah fara lokacin da Allah ta laye ya karantar da Allah shi ne ya kusa wanda ya babu wani kafin kadan nan ya kusa ko kusa ya fara lafiya shi لك da aka halitta a tsakiyar yakutu din to shi kenan sai zama kamar kwai ainihin farin shi ne yakutu din ainihin yalan shi ne jawarin zinariyar kenan to lokacin da Allah ta barka ta'ala idin da shayar da wannan zinariya madadi ina shayar da ita haske haske haske haske sai zama tana tsagewa tana tsagewa tana tsagewa tana tsagewa sai da Allah tabaraka ta'ala yana shayar da ita shayarwa bayan shayarwa sai da shayar da ita shayarwa bakwai da Allah tabaraka ta'ala ta shayar da ita sai ta narki sai ta kwanta a karkashin yakutu din sai ta koma ruwa sai Allah tabaraka ta'ala ya ce waje Allah min al-ma'i kullu shay'in hayy komai daga nan muka yi shi daga annabi kenan to farkon abin da Allah tabaraka ta'ala ya fara halitta bayan nan shine alƙalami sannan sai Allah tabaraka ta'ala sai halicci hijabai guda 70 sai halicci mala'ikun da suke dauke da hijaban sai Allah ya halicci lauhul mahfuz sai Allah ya halicci dabi'atul kulliya wacce tura suke ce mata nature kawai da suke cewa komai nature ne to shi ma ka ji ma ashe daga annabi ma kai nature ne ita ake kira dabi'atul kulliya sannan aka halicci shakalul kulli aka halicci hayunan kulli aka halicci kadamu sidikin aka halicci kadamul jabbari kadamu sidikin daga nan abinci yan aljanna yake zuwa kadamul jabbari daga nan abinci yan wuta yake zuwa shi ne ainihin agogon farko dan lokacin ba halicci kursi ba babu kadamu sidikin babu kadamul jabbari to babu lokaci shi yasa Allah ba a ce ba a dangana wa Allah suna kamun wannan lokaci ko sifa ko aiki ba a cewa a wannan zamani ko a wannan lokaci sai dai a ce a wannan hali sai za ka ji kake gani idan majzubai suka tumba za ka ji an ce arbabul ahwal ma'abota hali to kadan sirkin abincin aljanna ke sakkowa daga nan kadan jabbari abincin yan wuta ke zuwa daga nan daga nan Allah ya halicci al'arshi al'arshin nan da ake kiran shi mazharul azamati wa makanatu tajalli wa kususiyatu zati kursiyu shi ake kira mazharul iktidarul ilahi da aka halicci kursi sai Allah da barka ta'ala sai bayyana da ainihin kadarce kadarce duk abin da zai kaddara daga nan daga halitta kursi aka yi shi ana kiran shi mahallu nufuzul amr wan nahi bagiran zartar da umarni da hani wa mahallul ijad wal idani dukkan abin da ka san an halitta daga kursi ake yin shi daga karkashin kursi dukkan halitta suke sakowa duk abin da Allah ya halitta daga kasan kursi yake yake yake sakowa shi ake kira manshu'u tafsir wal ibhari wa mahallu fasl al qaba'i to daga nan Allah halicci wani banan mala'ika babba ana ce da shi arruhu daga nan Allah halicci rayuka arwahu sannan Allah halicci mala'iku manya guda hudu ana kiran su al'alina waɗanda ran da Allah ya ce mala'iku su annabi Adam sujada su Allah ya ce karfi saboda akwai wani asiri na annabi Muhammad da suke dauke da shi suna hidimta masa wannan asirin an cefance da su aka ce su kafi to da shi ɗaya yake sai shi a asta kamar ta am kunta min al'alina shin ka yi girman kai da ko kana cikin waɗancan al'alina ɗin ne ba kamar yadda kake jiya cewa ka yi girman kai masu tafsiri wai ka yi girman kai wai ka yi mana girman kai kana ka ki kai ko ko kana cikin al'alin waɗannan mala'ikun guda hudu to daga nan al'alina sai aka halicci mu dan waqulu bin nuri malaika jibrilu isra'ilu malaika jibrilu isra'ilu azra'ilu mika'ilu to daga nan sai aka halicci khayal yanayin halitta ba a yi su ba sai aka halicci yanayin su wannan ilimin yana da zurfi kwarai baka ba ka ba aika ba amma kuma an yi yanayinka da yanayin ƴaƴanka da yanayin matanka da yanayin gonarka da yanayin kasuwarka da cinikinka da komai duk an tsara shi amma kuma ba shi a haka amma ga yanayin shi komai an yi to daga nan sai aka halicci sura annabi Muhammad kaso na biyu sallallahu alaihi wasallam to da aka halicci suran manzo Allah sallallahu alaihi wasallama Allah tabaraka ta'ala da ya tashi halitta surar surar sai ya halicce daga sunaye uku ya halicce daga sunaye biyu albadihu alqadir sai Allah tabaraka ta'ala ya dube shi shekaru miliyoyi kallo irin na soyayya shi ya halicci abin shi kuma ya burge kanshi da kanshi ibadatuka minka ilayka to halitta annabi ta burge Allah balle kai shi kanshi Allah bai annabi abin ya burge shi shekaru miliyoyi yana kallon shi laqad shagala al-hadi jamal ilahi fala zama dole zaman duru haka shi Ibrahim yace to shi kenan Allah tabaraka wa ta'ala idan ga duban shi sai iga kawai babu wanda ya cancanta ya dauki amana an bashi ba shi kenan sai Allah ya dora masa wasu sunaye guda biyu almannanul qahiru to da aka dora masa shi kenan sai aka yi mai tajalli da allatiful gahiru allatifu algahiru to shi kenan to daga nan sai Allah ya ce walau annahum iz zalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfar lahum rasulu la wajadullah kaka karata eh walau annahum iz zalamu anfusahum ja'uka فاستغفر الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله to daga nan ne sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai wannan zaci sai tsage biyu sai tsage biyu sai Allah tabaraka taala ce ma dalla da bawan da isan manufar ubangijin sai Allah halicci aljanna takwas daga bangaren dama na annabi sai halicci wuta guda bakwai daga bangaren hagu na annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam aljanna farko da ke kare wannan ba sai mun bayani shi ba mun yi ta bayani a shekaru na ji kusan biyu kenan har wani da magana ji ka ji wata aljanna ce mun faɗi cewa mai aljannan manzo Allah farko akwai aljannan farko akwai jannatul salam ita ake kira jannatul majazati ita ba wato sai da aiki ake shiga ko danya sai da aiki ita ce wacce Allah tabaraka ta'ala yake cewa ita ce Allah tabaraka ta'ala yake cewa wa an laysa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'ahu sawfa yura summa sawfa yara summa yujzahu jazal awfa to wannan ita ce kira jannatul majazati to daga nan sai aljanna ta biyu ana ce mata jannatul khuldi ana kiranta jannatul makasi ita ce wato aljannar da tsabar uwar kuɗi ne wancan aljannar riba ne wannan kuma aljannar uwar kuɗi ita ce wato aljannar da dole sai an same ka da wasu abubuwa wanda yake na kyawawan zato da raja'i da kuma wato manufofi na gari dan idan aka samu mummunan zato ko mummunan manufa to za ka shiga cikin wata wuta da Allah ke faɗi wa zalikum zannukum allazi zalantum bi rabbikum ardakum fa asbatum min al-kafirin wannan jannatul makasib waccan kuma jannatul kusrani a narul kusrani ana ce narul kasarati to sai aljanna ta uku ita ke kira jannatul ma'awa ko kuma jannatul mawahi to ita ce aljanna da ba a shiga da aiki ita ce annabi yake faɗi la yadkhulu ahadu jannata bi amalihi wannan aljanna ce to wannan aljanna ce wani babban wali radiyallahu ta'ala ne ya tsinka cikin da yake cewa رأيت ريال الجنة في كل أمة في كل ملة أقواما وطائفة من كل جنس من أجناس بني آدم أولا الجنة بابو إرن جماعة دبابو كون إرن جماعة أخوي أنا wannan aljanna tana da ban mamaki in aka yi magana a kanta to gobe za ka ji wani rikici ya balle kwarai da gaske to sai sai wato sai wato haka yake dai shi haka yake to shi kenan sai aljanna ta hudu ita ce ake kira jannatul na'imi ana kiranta jannatul istiqaq aljanna wawaye da dolaye da yara da sakararru kwarai da gaske kwanakin jami'in maɗi wato idan kasar ana yin wani magana wani zai ɗauka kawai kawai shaci faɗaki aljanna ce wanda yake siyo yara kanana da mahaukata da dolaye da sakararru suke shiga ta zan dalili sai da fitarar su bata canza ba yanayin abin da suka sani tun daga alasu rabbikun bai canza ba yana nan to su suke shiga cikin wannan to shi ne dalili ita wacce aljanna da kan ya ce in ne bayanin ta gobe rikici zai balle ita ce aljannar da shehu yake magana wa man yuhibbuni wa man yarani fi jannatil khuldi bila buhtani duk wanda ya shiga cikin wannan abin da ya zana kar ka taba tunani wai me kaza ne ko yaya kaza ko menene kaza kai ka san wannan Allah bai san wannan ba ruwan Allah da wannan zakan mara da shi kawai aljanna direct kawai kaza aljanna wa man yuhibbuni wa man yarani fi jannatil khuldi bila buhtani إذ أنني خليفة التجاري رضي الله عنه to sai aljanna ta biyar ita ake kira jannatul firdausi ana kiranta jannatul ma'arif to sai jannatul fadila aljanna ta shida kenan sai jannatul darajatul rafi'a sai jannatul maqamil mahmudi aljanna annabi muhammad kenan shi kare na ciki eh mun ga kenan ta abin da na faɗi shekarun da suka wuce din nan wato ita wannan aljanna aljannan farko ta fi ta biyu girma ta biyu ta fi ta uku girma ta uku ta fi ta hudu girma ta hudu ta fi ta biyar girma ta biyar ta fi ta shida girma ta shida ta fi ta bakwai girma ta bakwai ta fi ta takwas girma aljannar da annabi Muhammad zai shiga ba ta kai girman ramin kafa allura fadin ta bai kai girman ramin kafa allura ba amma kuma bakin da ke cikin tsakiyar farin idan annabi Muhammad ya fi filin kiyama da wuta da aljanna girma to an shi yasa ka ji malam bashir in za a karatu yake cewa duk wanda ya ji wani bayani ya kira waya ya tambaya kar ka je ka tambayi wani ce kai yanki ka za ka ake ya ka je wani ga wanda ya bayani ko zai je wurin wani ana tambaye shi me ya haɗa ka ga wanda ya bayani tambaye shi mana ka sha labari ka ji labarin da baka ji jiya ba ma to saboda haka haka al'amarin yake sallallahu alaihi wasallama to shi kenan bayan an yi wannan daga nan sai aka halicci waɗansu irin tekuna guda uku tekun hacce tekun duhu tekun kankara Allah tabaraka ta'ala ya halicce su shi wannan tekun duhu babu wanda ya san abin da yake ciki in ba Allah ba tabaraka ta'ala to sannan daga nan Allah tabaraka ta'ala ya halicci as-saqful marfu daga nan Allah tabaraka ta'ala ya halicci taurari daga nan Allah halicci kasa da abin da yake cikin ta na baramu ba ma'ajin al-ard sannan Allah halicci aljanu min marisin min nare sannan Allah tabaraka ta'ala halicci tsire-tsire ya halicci dabbobi ya halicci tsuntsaye ya halicci tekuna sannan Allah tabaraka ta'ala ya halicci abin da zai raya ruwa to daga nan ne sai Allah halicci annabi Adamu bayan sallar la'asar ranar juma'a ya sa masa rai to kasar da aka kwaba annabi Adamu sai ta rawu dan kadan sai aka halicci itaciyar dabino shi yasa babu halittar da take kusa da dan adam kamar bishiyar dabino shi yasa ita in ta sha ruwa ta sama ba sai an ba ta kasa ba in ta sha ruwa ta sama ya ishe ta ko ba a zuba mata a kasa ba to duk da haka sai wata ɗan ƙasa sai ta rage sai Allah ya halicci wata duniya ana kiran ta ardul haqiqati yanda muke dinnan a yanzu a wannan duniyar muna can haka kowa akwai irin shi a can kowannen mu nan akwai irin shi a can saboda ka idan kai cuwa-cuwa aka je za ka yi karya sai a nuna maka kawai shi kenan to saboda haka shi ne ma'anar wajen kotati to almuta haƙiƙati ai almuta zo da bijini istifati wal asma'il ilahiyyati ma'anar waliya kotati din nan almuta haƙiƙati manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shi ne ainihin wanda ya subanta da dukkan subobi da sunaye na Allah tabaraka wa ta'ala wanda yake dukkan halitta baki ɗaya sun tsayu ne akan wannan abin da yasa aka sabanta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yaqutu saboda dalili shine gara abin da mutane suke nema diamond kenan ai ba shi bane gara duwatsun da ake nema to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda suke cewa annabi mutum ne kamar kowa sai a ce ai duk dutse dutse ne amma kuma yaqutu ma dutse ne ko dutse ne kai ka san ba irin wancan bane to sallallahu alaihi wasallam shi yasa aka ce masa waliya kuce da mutum ake gati an gano saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine gayar abin da ake nema a cikin halitta baki da mafi tsarki mafi daukaka mafi tsada abin da ya sa shi tijani tubanta annabi da wannan saboda shine zai fi saurin sa mutane su gane saboda abin da suke nema to shine dalilin da yasa shi Ibrahim ya ce Muhammadu Abdullahi غير مشبه به بشر من رام ذلك فته imam al-buziri radiyallahu ta'ala anhu ya ce muhammadu basharu la kal bashar bal huwa kal yaqut bayna al-ajab shine wal yaqut min mutajid muhammadu mutum ne amma ba mutum bane kamar yadda ka sani bal huwa kal yaqut bayna al-ajab bal dai annabi kamar diamond ne a tsakanin duwatsu sallallahu alaihi wasallam to shine ma'anar wannan fa mablagul ilmi fi annahu basharu wa annahu khairu khalqillahi kullihim shi ne ce tazakkartu man huwa lil wara kullihim qutu wa hum hajaru wal mustafa al karim ya qutu shi ne ce an tunatar da ni wanda dukkan halitta Allah baki daya ya zo musu abinci tazakkartu man huwa lil wara kullihim qutu manzo Allah shine abincin halitta baki daya fa hum hajarun dukkan halitta duwatsu ne wal mustafa al karim amma المصطفى تدوشي يا قوتو شي دايمون ne sallallahu alaihi wasallam to zo da ka shine ma'anan wannan to alhaidati ma'anan alhaidati ai aljami'at alhaidatu alhawiya manzo Allah shine itattaro dukkan sunaye da sufofi dukkan abin da kake ji na girma da karanci annabi ya taro shi بمركزي أي الموضع واتو بجي مككرة من الله كنا كنا مشيني ورن كفور دكا أسيرا الله تبارك وتعالى سونا يا الله دفوه الله بمركز الفهوم صلى الله عليه وسلم دكا عمل كسني نفهمت كذا أقول علم المعاني أقول علم الفهوم من الفهوم والمعاني من الفهوم إنه سوى شكرا واتو علمي علم الموهبة المعارف الربانية علم الطبيعة معرفة العلل والأدوية علم العقل ومعرفة الحد والمثلي علم النفس والخواطر الأربعة رباني ملكي نفساني شيطاني علم الأعوان والمقامات علم الأسرار والزجر معرفة الأسماء الإلهية معرفة التجليات معرفة كتاب الحق عباده بلسان الشرعي فأن ينا سندس شين من الفهوم معرفة كمال الوجود ونقصه معرفة الإنسان من جهة حقائقه معرفة الكشف الخيالي ولا معاني با شنو علم الشريعة كما علم النهو تسريه معاني عروضي الاشتقاق واللغة علم البيان علم الأدب قراءات الأشرة أصول الدين الأخبار والآثار أصول الفقه أسباب النزول قصص ناسخ والمنسوخ علم الفقه علم الحديث duk wanda ya tara waɗannan ilimai baki ɗaya da muka zana daga farko zuwa na sheke ce shehin islam shehin islam wanda ya tara su saboda haka irin waɗannan iliman daban irin waɗancan daban shi ne wannan idan bai san wancan ba kuma ya duba da tattafan a kamiru alin lafiya ne ne ya gyara haka wani bawan Allah ya yi akwai wani tubabban nan izala da ya je ɗauko littafin maulan mu shawul fatiyar jalla an da ya ɗauko yana dubawa sai ya ga wasu talatai sai ce wai a ka'idan nahu wannan wurin ba haka kamata ya zama ba wai shawul fatiyar zai ya gyara da ya san waridi rabbani ba Allah turo sako kai gyara ai waridi ne ba tunani ba zuwa yayi sakon Allah ba mai gyara to bai san wannan ba shi ne misali abinda shi ibrahim yake yi radiyallahu ta'ala anhu za ka ga shi ibrahim idan zai fara magana wani lokaci zai basmala zai basmala ya fatiha sai ya salati in ya so in ya so ya basmala ya fara magana in ya so ba basmala sai ya salati ya fara magana in ya so ba basmala ba salatin sai ya hamdala ya fara magana in baka sani ba za ka dauka shehu yana tsoron karye magana ne saboda ammawa karya ne duk wanda kan ya faɗi wannan billahi la ilaha illa illa shi ibrahim babu kowa a gabansa da zai sa yi shakkan faɗin wata magana babu wannan mutum shin tunani wani bai suna ko wani yana kina kar in faɗi wani magana ya damu ƙarya ne babu wannan mutum a fadin ƙasa kuma mafi yawa wasikun shi Ibrahim radiyallahu anhu da hudu wazinsa gaba ɗaya ba za ka ga salatul fati ba menene dalili la yantiqu anil hawa zuwa magana take akwai wasiƙar da babu basmala ba hamdala ba salati da magana kai aka fara za ka mai gyaran Allah ma ba haka yi ba su cikin suratul tauba ka ce ba basmala ma to shi ne irin wannan wanda bai san irin wannan manyan ruwa zai ce to ya gane shi ma bai salati ba fi ba kai ma karka yi kenan saboda haka yan uwa mu rike dariƙa da kyau kuma mu san shi Ibrahim da kyau shi Ibrahim ba wai malami bane ta gajan ta gajan irin wannan kar ka fassara shi da irin malaman da ka sani kwata kwata ya wuce tunaninka maganar ta ba ta kama da irin tasu ba hatta kullum sama ba irin tasu ba ce wallahi tallahi ka kalle shi da sai ka gani ka ga waye ce irin nashi to in ko haka ne yaya maganar sa za ta yi daidai da tasu saboda ka yan uwa mu dage mu kiyaye alfarmar waɗannan abubuwa da muka sani mu rike shehu da kyau ko mu rike kayansa da kyau ko mu rike dariƙar tijaniya manzo Allah ya faɗi a halbaiti kasabi na tunurin man ta'allaka bi wahidin minhum naja kar ka dauka wai ai kowa ne ake nufi shikenan a duk shamgo za ka girmama su amma waɗanda manzo Allah sallallahu alaihi yake magana cewa ka rike su su ne waɗanda suke umarni da kyakkyawan aiki bayan sun suke hani ga barin mummunan aiki bayan sun bari ba ya kai shi kenan a ai an ce wani sharu ne shi kenan duk abin da ya kai ba ba haka annabi ke nufi a ka so shi ko ya yi ta mai hadiya amma waɗanda za ka bi irin su ne irin su shau tijani irin waɗanda suka yi aiki irin na shau tijani wannan ɗarikar ita ce ai jirgin sai da ka idan ana ruwan ɗufana ya kamata ka shiga jirgin annabi ne ko bai kamata ba to shi kenan to shiga jirgin annabi nuhu in ana ruwan ɗufana ba dole ba ne in ma ka shiga in ma ka sha mamaki wallahi billahi za ka sha mamaki sai da ka in ka ga dama shiga in ka ga dama tsaya ka bata rai in kai ta karanta na hanzar nawo saboda haka yan uwa mu gane wallahi tallahi mu rike dariƙar tijjaniya shehu tijjani radiyallahu ta'ala anhu rama ne a cikin al'ummar annabi muhammad kuma godiya ga Allah in Allah ya ma rahama ka karbe ta hannu biyu in baka karba ba baka gode ba in ko baka gode ba to za ka sha mamaki wala yarda li ibadi al kufuru in ma shukru in ma kufuru ko dai ka gode ko ka kafirci in ka yarda da wannan rama ka gode in ka ci yarda ka kafirci to saboda haka yawwa ai kokari a dage a ci gaba da waɗannan abubuwa da ake kuma a dage a dinga wazifa alamar batijja ne alamar zawiya duk batijjanin da ya ikirarin shi batijjani ne amma ba a san inda yake wazifa ba karya yake ba batijja ne ba billahi allazi la ilaha illa dole ne la budda a san zawiyarka a san misali akwai shehunan mu da yayan su suke zuwa akwai shehunnai da yawa da suke zuwa ziyara ko ne kake idan sun zo ka bari ka je idan ana wazifa kaje in zikirin juma ake kaje sai har ka tsarika da haila in ka taso kaje in dai ba girman ka ya kai ka riga ka yi aiki kuma Allah ya kawo nauyi ya zo girma ya shekaru sun ja to wannan daban amma kana muridi ka ce kai ka wadata ba za ka je ko ina ba failan ma ba za ka ji ta ba sai dai ka dauko lissafi ka duba a takarda za ka yi karanta faila ba za ka yi gogayya da mazajenta ba ka santa sosai maganganun shi Ibrahim fa ba ya larabci bane zalla haka ba saboda kai yan uwa ne ya tara ba in ba haka ba za ka je ka gaya wa shehu maganar da ba shi ya faɗi ba ko kuma ka canza wa shehu maganar saboda ka Allah ya saka wa shehu ran da alkhairi Allah ya kara mana san shi sai za mu dakata nan
a wannan zama namu na ashirin da hudu wannan bawan Allah bayan ya yi mai shehu addu'a yana cewa ina so malam ya yi mini ƙarin bayani game da yin ma manyan shehunanmu na ɗariƙa basmala tare da kulhuwar lahu a haɗe saboda na ga a wani zawiya ana karanta fatiha kulhuwar lahu da basmala salatul fati hajiya ga shehu ibrahim iyas radiyallahu ta'ala anhu allah ya ƙara ma malam lafiya amin
shehu ibrahim radiyallahu ba a karanta masa kulhuwar lahu da basmala idan za ka karanta kulhuwallahu da basmala da salatul fati to kana sa ran wannan mutum da kake masa addu'a yana cikin wato kamar mutane ne haka irin mu to kana sa ran cewa yana cikin wani hali da baka sani ba saboda kana fatan Allah ya sa shi cikin rahama amma mutumin da yanzu misali hadiya shehu kai kake nema ba shi ke nema ba to ba a sa basmala wanda zaka tura masa kake da bukata wurin shi karka sa basmala wanda kuma kake bashi to sa basmala shi yasa hadisi shi ba a cewa fata da duk alaka jan wa fata da kul huwallahu sha da bismillah salat ba a yi babu wannan fata da kul huwallahu sha da salatul fati goma kai kace nema ai duk abin da ka tura wurin ka zai zo wanda ka bashi ka sashi karabu da shi shi kake wa kake hadawa da basmala sai da ka shi tura masa ai dan abin wurin ka zai dawo shine ma Zai zama Allah sakar alkhairi. Allah ya mai ta mana gurguje ga hali ya taso jama'a da kuma nan kuwa Allah mai da shi da lafiya Allah ya musa kai da alkhairi masu yau mun gode Allah ya maka fahimta Allah maka sa kai da alkhairi Allah ya ga mahaifanka da kakanninka duka da kakannin mu ma su da cikin tawagar da shakinan mu da imaman mu duka Allah ya musa ma fatiha ma salatul fatiha salamu الرحمن الرحيم التوجيه إياك نعبد وإياك نستعين إلى الصراط المستقيم أضل الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق والحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله أقرب نبي الإله العزيز سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين الحمد لله